نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم انظر كرسمنا سنن الترمذي عند مشي في كتاب الصلاة يوضع مشي بشين أبواب وكو صلاة الاستسقاء نيكو يو وباغوبي مكما غنى صلى الشهادة فلي صلى روحان رواكينا حدثنا باب أبن بيدو أتكين صلى الاستسقاء صلى روحان رواكينا حدثنا ابن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر معمر الزهري عن ابي الجميل عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane yana dan roƙon ruwa فصلى بهم ركعتين yanzu Allah ya sallaci raka'a biyu da sahabbai وعرف بالقراءة ya bayyana da karatu a cikin su وأول رداءه kuma shikenan manzo Allah ya ya juya mayafinsa ورفع يديه ya kuma daga hannayensa واستسقى ya roƙi Allah ruwa وقبل القبلة ya fuskanci alkibla kaga ne haka ake yi in an yi sallar sai bayan an yi sallar sannan liman yake miƙewa tsaye yana mai fuskantar alkibla yadda yake din nan shi ke nan dama al'ada ce ta annabawa al'ada ce kuma ta salihai bayan Allah al'ada ce kuma ta mutanen kirki duka za ka gani su ana koyi da da annabawa a cikinsa da wuya ka ga annabi ba mayafi yawa ko akan kafadarsa ko ya rufe kansa da shi yana doya kaga annabin Allah ba ba ba na doya kaga annabi ba sanda a hannun kaman kanjirin wanda ake cewa kowa yi to ai zama tarihi yanzu duk kamar duk ko ko rike kanjiri kamar har yanzu ba za ba za a rike kamar kanjiri haka ai gidi a rike shi to yana da cikin al'adun annabawa waɗanda auliya suka gaga wanda kuma malaman suka gaga wanda kuma ba ake koyi da bayan Allah kansa dai duk an fahimta to saboda haka shi wannan mayafin idan an miƙe tsaye bayan an yi sallah to sai a sai mutum ya kama shi sai ya juya ya dawo da hagu ta koma dama dama ta koma hagu a cikin zai dawo da kenan ko yawa to shi kenan to haka ake yi sannan kuma sai ya ya fuskanci mutane ya musu hudura a wa'azi yana mai talarruɗi a ciki kamar yadda yake yawan kabbara a sallar idi sai dinga yawan istighfari da kullar ru'i ga Allah da kankan da kai ga Allah a cikin sa an bayyana a ciki kuma aka ga kamar yadda Anas yake cewa ban ga inda manzo Allah yake daga hannunsa ba a cikin addu'a in ba a salatul istisqa'i ba na ga yana daga hannunsa sosai ya Allah yana yana daga hannunsa yana yana yana yana roƙon ruwa yana talarru kaga ni to قال وفي بعض عن ابن عباس وابي هريره وانس وعبد الله To, ka ɗaura shi da kashin kenan a dai dama ya ce barai ku da wasu. Abin lahami ba dai, abin lahami dai. Kai ba ka da. Eh, sunan sa kenan kala Abu Isa hadisu Abdullahi bin Zaid.
حديث حسن صحيح Yawa, kaga wannan hadisi ne ingantaccen hadisi.
وعلى هذا العمل عند اهل العلم To kuma haka malamai suke aiki wajen roƙon ruwa.
وفي يقول Shi ne zance الشافعي Imam وأحمد Shafi da Ahmadu da Ishaku وثم عن عباد بن تميم shi ne wa Abdullahi bin Zaid bin Asim Mazini shi ne sahabin Abdullahi bin Zaid bin Asim shi ne shi ne bakon Abad bin Tamim din wannan hadisin mu da ne ko Mhm. Ka وكان gani.
قتيبة ذكر الذي بن سعد عن خالد بن يزيد عن سيد بن ابي بلال an Yazid bin عبد الله an Umair مولى Adillah an Adillah Allahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عجاب زيد yawa shi Adillah ya ga ma'aikin Allah wanda yake ce a Hajarul Zaiti يستسقي yana roƙon ruwa وهو من بكفيه wa يدعو huwa muqni'un wato yana ne daga uh, menene بكفيه wa huwa mutsunan duka fai yana ne daga hannayensa ya doko yana addu'a قال ابو عيسى turmizi kenan ya ce كما قال قتيبة في هذا الحديث da hakan nan utai batu ya faɗa daga wani a cikin wani hadisi yake al'adin lahani ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد to kaga wannan eh, eh, eh, rafa'awa da ya da wato abin lahani ya ya daga shi ga annabi kai tsaye ya ga- shi ya karɓa daga manzo Allah to shi imamu turmizi ya ce abin lahanin nan gabaki ɗaya ba mu san wata ruwaya ce daga manzo Allah ba in ba wannan hadisi shi kadai shi kadai ne ka sani in ji kirmi mun da da wannan fada ya sani kirmi dan hafizi ne hafizi sunnati ne na'am ka gani غير ولا عاد الله أن يشتغل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن- وله توبة shi bawan nasa umairu dan bawan shi abdullahi wannan ya ruwaci hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya subanci annabi to kaga ba zan ne gidan nasu ne gidan nasu ma sahabi ne amma dai ba mu san wata ruwayar su daga annabi ba kai tsaye sai wannan guda ɗaya din nan amma shi bawan naka muna da hadisan sa da ya ruwaita daga annabi to ka gani حدثنا قتيبة حدثنا هاشم بن إسحاق وهو عن أبيه قال أرسل من وليد بن عقبة وهو أمير المدينة ila ibn Abbas Walid dan Uqba ya tura ni wurin Abdullahi ibn Abbas yana hakimin Madina قالوا أن استسقاء رسول الله ya tambaye shi game da sallar sha da fari ta Annabi sallallahu alaihi wasallam فأتيته sai na zo wa manzon Allah fa kana فقال sai ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم raja mutabaddilan mutawadi an mutadarri'an ka gani wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana mai birkita shigar da mutawadi an yana mai kankan da kai mutadarri'an yana mai kankan da kai dai hatta ajal musalla har ya zo wa masallaci ولم يقل falan ya haɗu bai yi irin wannan hudubar taku ba ولكن لم يزل في سؤال sai dai bai gushe bai gushe ba cikin addu'a da kankan da kai ga Allah da da- da kabbar ubangiji وصلى ركعتين ya yi sallah raka'a biyu kamar yadda yake sallah a cikin idi kaga da kabarbarin kenan ko irin wannan kabbara bakwai din da abin nan shi nan kaga a cikin wannan ruwayar haka haka haka- haka ta zo za a yi ta kamar sallar idi Mhm. ita bazulin wato ba a sa kaya da kanko a cikin fitar roƙon ruwa bayan da za ka ɗauko wata ko kai sarki ne ba za ka ɗauko ta da ƙaƙƙiyar a baya ko alkyabba ka sa ba irin fita ko ta biki ko ta wani abin nan sai a samu wata 'yar wato abin nan akwai a bayan da suke cewa 'yan masallaci 'yan sunan maɗin kanan a guga zantar 'yan masallaci kun san da ko to irin wannan ake samu 'yan rauna dai haka kuma rigar a samu wadda ba su takara ta karya ba in zai fita ya fita da kofilin eh dan kuma ba aiki da dauda ito ko ba dauda dai ba dai ba dai himma dai misali eh kuma kar ta zama din ko ba me ko ba me dauda ba ce kar ta zama a wanke a goge din nan tana gindi kar ta zama haka eh ba a san haka nan a wajen sallar roƙa ba a talauta ake so a jiwa Allah ka gani ka a tafi wata kuma ka a tafi da sarki ka so da juma ya zauna kai da kaje neman sulhu kana neman a abin nan a ba zancen tsirka kuma a cikin wannan to قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح abu da tirmidhi ya ce wannan hadisi ne a kan وقول sahihu الشافعي shine zancen imam shafi'i haka ake roƙon ruwa صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ya ce za a yi sallaci sallar idi kai irin sallar idi biyu an ji imam shafi'i لتجر الركعات الأولى طبعا zai kabbara bakwai a raka'a farko har da kabbara harama وفي الثانية خمسا a kuma raka'a ta biyu yayi biyar banda kabbarar tasowa kenan daga sujada واحتج بحديث ابن عباس sai ya kafa hujja da wannan hadisi na ibnu abbas din nan قال أبو عيسى abu isa turmizi yace وروي عن مالك بن أنس أنه قال an an yi ruwaya daga imamu na malik wanda shine mazhabar malikun gashi nan لا يكبر في صلاة الاستسقاء بعد- ولا يكبر في صلاة ba zancen kabarbari irin kabbarar idi kabbarar sallar idi a cikin sallar istisqa'i ba a yi
وقال النعمان أبو حنيفة eh abu hanifa kenan shine nu'manu yace لا تصلى صلاة الاستسقاء shi kwata kwata ba inda abu hanifa yace ai ba a yin sallar istisqa'i ولا أمر بتاويل الرداء kuma ni ba na horon mutane da wannan juya mayafin daga dama ya koma hagu daga hagu ya koma dama ولكن يدعون sai dai su fita su ta addu'a ويملكون su dawo bi jumlatin baki ta yansu قال أبو عيسى yace to قال halafa sunan في الملة yace wannan ya saba da abin da aka sani a cikin sunan ma'aikata yawa ai ba a- shi ba wani kaulin babu wani mahaluki a duniya wanda kaulin sa yake ma'auni sai annabi an fahimta ma'auni ma'auni to sai manzo Allah shine wanda ake auna zancen kowa da nasa nasan shine ma'aunin kowa a auna zancensa da nasa in dai mutum ne guda ɗaya to ba wani wanda za ce zancensa ma'auni ne haka dukkan auliya suka faɗa haka duk malamai suka faɗa duk shehunan nan namu haka suka faɗa babu wani ƙauli da zai saba wa abin da ya tabbata daga annabi kuma a koma ta kansa ba a koma ta kansa kawai abin da za a yi idan ya fito daga wurin babba irin wannan in ya fito daga wurin babba irin wannan ba a yi masa tsageranci ba a yi masa rashin kunya sai a yi- a samu taurin da za a bashi a a ce su ila ko hadisan ne shi ba su inganta a gurinsa ko ma ba su je masa ko abin da ya kama da wani amma mutum ya tabbata babba ne kaka kuskura ka raba mazoji illa da zaka kuce shi da ita na wannan shine ka'idar malamai ahlus sunnati wal jamaa na amma ba haka nan ba idan idan aiki kake nema duk inda ka ware idanka ido na nafsu to za ka zan shi a haka kake ai nafsu ta san kafira ce ai komai abin nan ɗinka in in in mutum ya warke ta ido sai ya gano aibu komai da kanta to idan mutum Allah ya bude masa irin wannan idan ya shiga uku Allah ya kiyaye shi amin dan wallahi inda babu aibin ma sai ya gan shi na ila yawa sai ya gani ai kaga abin da ya faru da shi wancan kenan hurkusu yawa hurkusu ba shi shi din da ya gano a cikin shugaban halitta ya gani sai ya ce inna hadi kismatu ma urida bi hawduhul lahi abin da yake da annabi kenan shi zahiri abin da ya gani idan sai nuna maka ba a yi daidai ba yawa to me irin wannan to idan ba Allah ya masa muwafaqa da shi ba baya kaiwa wallahi Shi ba wani zancen wani ƙatu ko waye da zuwan su wai raina bayan Allah za a yi da waliyai da waye da sadaka da tsoron sa to yana nan yana nan duk inda yake ganin ba zai taba din ba zai ya taba Allah ya kiyaye ni amin Hmm, ba ana- wannan zance wannan zance ya saba da abin da ya tabbata a cikin sunna yawa amma kawo sunansa ma kawai da yayi ya faɗi matsayinsa da ra'ayinsa ya nuna girmansa a wurin imamu tirmi yawa wa maliku wa nu'manu ahmadu kulluhum kaza shafi'i laulahu mu azlamal ufuku ka gani babu ma da fi salatul kusufi babu abin da yazo cikin sallar kusufi da Allah ya kiyaye kada a dinga sai kuka ga manya Allah ya kiyaye mu amin
to محمد بن بشار حدثنا بن سعيد عن سفيان عن علي بن ابي طالب mm.
عن داوود بن علي بن عباس عن النبي صلى الله عليه to وسلم daga ana- Abdullahi bin Abbas ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama لا في كتب في كتب cewa yayi sallah a cikin kutubi bakara sai karanta sai karatu ثم ركع ya tafi ya ruku'u ثم قرأ sannan ya taso ya karatu ثم ركع sai ya saki kuma ya ruku'u ثم قرأ sai ya taso ya ci gaba ya karatu ثم ركع sannan ya ruku'u talata maratin fi ثم duk masajin da duk da سجد sai ni wal ukhra min kula da ko sannan ya sujada bi kamar yadda ake a sallah sannan ya ɗaya raka'ar shi ma irin ta kaga wannan ruku'u shida kenan ko yawa ruku'u shida kenan sujada hudu yawa sitta raka'atin fi arba'i sajadatin to wannan shi ma ya tabbata yana daga cikin sigogi na sallar a sallar kusufi ne abin kusufi kuma sahihi da ya inganta wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana wasu limabi an aliyin gwamna makarodiyan wa su ma binti ali bakar ne siddiqi ibn umara Abdullahi wa Jabir bin Abdullahi wa Abdul Ubay ibn Kadin wa'annan sahabbai dukkan su sun ruwaci salatul kusufi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kana Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi mun kan dan Abbas hadisi ne hasanun sahihu an yi riwaya daga dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a raka'atin ka gani har yau kuma dai daga dan Abbas sun yace manzo Allah ya sallaci sallar kusufi ruku'u hudu da kuma sujada hudu an fahimta ai ka san duk raka'a ruku'u daya ake yi sujada biyu ita ce nomar sallah da aka sani ko saboda haka idan za ka yi raka'a biyu ruku'u biyu sujada hudu to wannan raka'a biyu ce amma ruku'u hudu sujada hudu kaga wacce da muka wacce sigar kaga ita kuma ruku'u shida ce sujada hudu to yau kuma ga shi daidai ruku'u hudu sujada hudu kan kowace raka'a an mata ruku'u biyu kenan kamar yadda ake mata sujada biyu a wannan kuma shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mazhabar ahlul nabi shi mazhabar imami imamuna maliku to وإن يقول الشافعي وأحمد وإسحاق shi ne zancen imamu shafi'i da ahmadu da ishaqu قال واختلف أهل العلم في قراءة صلاة الكسوف to ko dai bai riskar da imamu na malikun ba mun riskar da ishaqu shi ne mazhabar ta ko to to waktalafa ahlul ilmi sun yi sabani fil qira'ati a cikin karatu fi salatul kusufi a sallar kusufi tashi malamai suna gani ya ɓoye karatu a cikin ta idan za a yi da rana a ɓoye karatu to wasu kuma suna ganin da bayyanar da karatu a cikin bayyanarwa a sallar idi da sallar juma'a shi ne zancen imamu Ahmad kuma haka ake bayyanar da karatu da imamu Ahmad da Ishaku suna ganin bayyanar da karatu a cikinta shi kuma imamu Shafi'i yake a'a ba a bayyanar da karatu a cikinta wannan mun fara duk masaloli ne wanda suke istilafiyai wanda ake sabani a cikin su ba masaloli ne wanda suke kamar na usulul din ko abin da ya shafi wannan ba duk masaloli ne wanda suke mahallin istilafi ne wanda kowanne ya kaji yayi babu illa a ciki ko a bayyanar da karatun ko a ɓoye karatun kaga yanzu dai mu a bayyana ɗin shi ne mazhaban mu kuma ya fi saboda za a kwashi kamar awa biyu a tsaye ko abin da ya kama da wannan idan kuka yi gum to za a gaji da tsayuwa a gani to kaga to amma sai a bayyana ɗin to to dukkan ruwayoyin guda biyu da ta bayyanarwar da ta ɓoyewa duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya inganta cewar manzon Allah ya yi ruku'u hudu sujada hudu irin wanda muke yi a nan kenan. Ya inganta kuma cewar ya yi ruku'u shida a cikin wato sujada hudu. Ka gani ko wata raka a yi mata ruku'u uku kenan. Wannan wurin malamai duk halal ne kowanne tsayi. Bisa gwargwadon tsayin kusufin idan misali an ga kusufin ya haɗiye ranar gaba gida ko abin da ya kama da wannan ko da to saboda haka sai a tsawaita ai ta ce ai ta ce din babu illa a ciki musamman an samu mazaje abokan yi kaza ita jami'i ce sai da ya samu alamomi da tsako wanda dama su suna cewa ma su su hatama ma wani zai hatama a wuce a gani har yanzu fa da su muna da wasu irin su ma a nan makarantar ta irin wannan ka gani akwai rijalu har yanzu to idan idan kusubu ya tsayi shi ke nan fasan na shi talakaji ya rako guda ya ruku'u shida nan a cikin su yana hudu ko wajabi ya yi idan kuma ya yi ruku'u hudu su jada hudu ya tsawaita karatun ko wajabi ya yi wayara ne ko don ko zai ce wayara wala da zato aka nunin baraji su din ne wayara azhabu na sahabban mu suna ganin shehunan mu kenan shehunan mu in kaji imam tirmidhi ya ce wayara an yi kaji ya ce ashabuna shehunan mu kenan an fahimta ina fa ga muku wannan akwai abin duba a ciki mutum ne imam tirmidhi nan na farko dai ya haddace duk abin da aka rawaita daga annabi ko daga ina ya zo duk sahabbai ya san su ya san kuma duk kowa abin da ya rawaita daga annabi in aka zo da hadisi tirmidhi ce bai san shi ba to wannan hadisin ba shi ruwaya ta shiga matsala amma shi ne wanda ya kuma tsakaninsa da manzo Allah karni ɗaya ne ko biyu wai amma shi ne yake jingina zuwa ga shehunansa amma wai yau ɗan ƙarni na goma sha biyar shi ne zai ce shi bai da wata majingina sai kalan lahu kalan rasulu to karya kake na kowaye ya faɗi wannan karya yake wallahi wannan ina faɗa ina sake faɗa mukamin sahabban manzon Allah su ne ba su da wata majingina sai kalan lahu kalan rasulu amma kai kam kalawa na ta kama ka kalawa ne sannan shi ma wannan shi ma ya ce kalawa ne sannan shi ma wannan ya ce kalawa kamun a zo kada lahu ala rasulu dajin yana da nisa da a gurin dai dan yau to ba ma dan yau ba har na jiya da shekaran jiya da shekaran jiya dan ga sai imamu musulmi sai ya ce kala ashabuna ma'ana ashiyaku daga asalin lalacewa daga wato rusa na gaba yawa rusa na gaba ba a yadda za wanda ta karba addini a gurinsa kuma ya zama wasu ya zama shirme ka wulaƙanta shi abin da ka karɓa ɗin shi ka wulaƙanta. Ko ko wanda wani ce ya gano wani abu ya wulaƙanta iyayensa wani ne ne. Wannan ya isa hauka. Yau komai jahilcin ubanka ga baki ɗaya da kai da abin da ka sani albarka ce daga cikin albarkacinsa. Kuma yanzu ita misali walida ko ba su san komai ba. Ta ɗauke ka a ciki sai su jira ga Allah. sai ruku'u ga Allah a gurin ta ka fara jin sunan Allah a gurin ta ka fara jin sunan Annabi to eh, wannan ai kace shehiyarka ita ce komai naka wai wani sai ya zo ya nuna maka cewa ba su gane addini ba yan bid'a ne kai kuma kai kabbara wai ka ji daɗi kai yanzu ka gane su ba su gane ba wanda in ba dan su din nan ba kanci da yanzu mutum yana cuci yana zagin Allah ko ba haka ba saboda haka nan ka zo wannan dishi ne ne ya rauna ashabuna shehunan mu abin da suke gani kenan in ya faɗi zancen annabi sai ya faɗi zancen malamai zai kawo maka zancen ishaq ibn ibrahim al-hanzali zai kawo maka zancen malik ibn anas zai kawo maka zancen ahmad ibn hanbali zai kawo maka zancen imam shafi'i zai kawo maka zancen sa Abu Hanifa duk tsakaninsa da su wa'annan ba a wuce shekara ɗari ba. Cikin majallan.
na Ba a wuce shekara ɗari ba tsakaninsa da su amma dai sai ya gaya ma zantukan. To ka kuma wani ko ya kawo mutum yau dan buɗe littafi ya yi bai ɗan karanta karanta shi ke yanzu ce shi yanzu ba wani zancen wani sai ƙalar zawo ƙalar sun to ƙarya yake. Ko kitabun layi za ka karanta kai a yau yanzu kai za ka ce sahabi wani a kan kira'an nafi je karatu a ya fi ƙarfin nafi ko ba haka ba amma kai fa yau ko kuma a kan ruwayar ibnu kasiri yayi ko a kan ruwayar abu a kan kira'ar abu amrin yayi ko a kan kira'a ke sa'i ko eh, wane ne ya- ya ya- ya- abin nan? ya ya karatu akwai sahabin da zai faɗa haka amma duk duniya yau kowa sai ya ce akan kira alwane wane nan ba Allah ba ba manzon Allah ba ba sahabi ba ba ma tabi'i ba mafi aka sanin a kuɗe da wannan da Allah na irin wannan shirman na wannan lokacin na juhala'u a daina saurara yanzu ga ga mutum ya dinga kawo zance kaman gaske amma kuma duk ba gaske ka duba ka ga dai ka gani sai kuma mutum miliyan da yake faɗa ina ce a kiyaye da wannan da Allah Mhm.
على أصحابنا أن يصلوا صلاة الكسوف في جماعة to ah, في الشمس والقمر ka gani to shehunan mu suna ganin eh, menene يصلي صلاة الكسوف to mutum ya sallah wato ya sallah kusufi في جماعة a cikin jam'i ake yin ta في كسوف a الشمس والقمر cikin kusufin shamsu wal kamari kusufin shamsu wal kamari a yi da cikin jama'a ko da yake an gaita kusufin kamari mutum yana iya a gidansa nafila ce noman nafila mutum ya ce raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama ya ce sai yana da kowa ya ce sai ya haske ya mata tangaran tukunna an fahimta Mhm.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوالد حدثنا بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت ani ban ma ga inda fito to Allah ya haka ka gani yanzu ka ga irin wannan yanzu ka ga abin ibnu abi shawaridi ka ga din da ga sallar ah, istihara na'am sai ibnu abi shawaridi amma ibnu abi shawaridi ko bai kai ba wurin imamu ahmad gashi kuma ruwaya tana cikin bukhari yana cikin musulmi a gurin imamu ahmad a hadisin duniya wannan hadisi munkari ne ga ta kuma a cikin Bukhari. Hadisin Ibn Abi Shawari da na salatin istihara. Ana haka mutum daga an yi magana ka ce hadisi da ifi ne kaza kaza irin masu kaman haramta ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama. Irin su ɗan duniya da waɗanda suka bi shi malaman na da sauransu. Wai ziyarar manzo Allah haramun ce saboda ne saboda wani duk hadisan da aka ruwaita da suka ce a ziyarci annabi. Wai waɗannan hadisai da ifai ne. kamar da mutane ba mahaukata jahilai. To sai ku zo a ɗauko hadisan gaba shi dai ku gaya mana kowane jayin da ya biyo zama da ikon. Idan da ikon hadisi shi ne banan wani ya zo ya ce kaza da ifi ne. To ga wannan Ibn Abi Shuwari bin Nadi inda ya gan shi shi ba Muhammad baya ruwaya kamun karashi. Amma kuma kaga ya ruwaito salfi ya ruwaito salatul istihara wanda ke muttafaqun alaiha. Bukhari ya ruwaito ta Muslim ya ruwaito. da Allah a dinga kiyayewa da irin wannan abubuwan da ake faɗa. Yanzu tana ji ibn Zulaim hadisana Muhammad. To na na Aisha ta ce على عهد رسول الله an yi hutufin rana a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah. Ya tsawaita karatu sannan ya tafi ruku'u ya tsawaita ruku'u. Ya tsago kansa ya sake yin karatu ya tsawaita karatu amma ba ta kai karatun farko ba. Sannan ya tafi ruku'u ya tsawaita ruku'u.
الركن الأول bai kai ruku'un farko tsayi ba sannan ya dago kansa fa sujada sai ya tafi sujada ثم فعل فيها Me- ya aikata kwatancin wannan a raka'a ta biyu على أبو إسحاق abu to shine siffata masa nan ko kala abu isa yace وهذا حديث حسن wannan hadisi ne hasanun sahihu وفي هذا الحديث يقول الشافعي shine zancen imamu shafi da ahmad da ishaq wannan akan wannan hadisi suna ganin sallar kusufi ruku'u hudu ce a sujada hudu نعم قال الشافعي imamu shafi yace أنا في الركعة الأولى بأم القرآن yana karatun fatiha a raka'a farko ونحو من سورة البقرة sannan kuma ya karanta kaman tsayin suratul baqara جرة ba cewa ka ya karanta suratul baqara ba lallai a'a kaman tsayin suratul baqara in ka ga dama za ka iya kamo karatu tun daga yin sabbihu haka zo kusan nasi ita ce tsayin baqara نعم sunanka in kuma ba ka iya ba sai ka ci karanta kul huwallahu kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta in ka samu mai san da wani abu to kai kaman tsayin bakara sai kai ta tai biya yi irin wannan dan ka a ce karatu in sallar kusufi sai alarmomi kai ma za ka iya yi Mhm.
جرا إن كان إلا هاري kuma a ɓoye inda rana ne ثم ركع ركوعا طويلا lalle ya ruku ruku mai tsayi نحو من قراءته kwatancin karatunsa rukun ya kai tsayin karatun ثم رفع da ya dago kansa da ta da kabbara وثبت قائما Allah ya tabbata a tsaye kamar yanda yake وقرأ أيضا بأم ya القرآن karanta har yau sai ummul qur'ani نحو من da آل عمران.
kwatancin ali imrana ثم ركع ركوعا sannan طويلا ya yi ruku'u ruku'u mai tsayi نحو من قراءته kwatancin karatunsa ثم رفع رأسه sannan ya dago kansa sun makara sannan Allahu liman hamidahu ثم سجد sannan ya tafi sujada guda biyu cikakkun sujadu نعم.
wai inu a kowace sujada yana zama cikin ta na hawan min ma a tsara gwargwadon tsaye ruku'un hajjira ثم to قام وقرأ sannan ya miƙe ya sake karatun fatiha ونحو من سورة النساء ya kawo kusan suratul nisa'i ثم ركع ركوعا طويلا sannan ya ruku mai tsayi نحو من قراءته kamar yadda ka karanta suratul nisa'i amma ka san ba a karatun qur'ani a ruku'u نعم. ثم رفع رأسه بتكبير sannan ya dago kansa da kabbara وثبت ya قائما tabbata a tsaye manzon Allah ثم قرأ نحو من sannan ya karanta قراءته.
suratul kwatancin suratul ma'ida kuma hayyau ثم رفع ركوعا sannan ya طويلا ruku mai tsayi نحو من قراءته kwatancin karatun sama'ida ثم رفع sannan ya فقال dago fa qala sami Allahu liman hamidahu ثم سجد sannan سجدتين ya tafi sujada biyu ثم تشهد sannan ya وسلم kai ya yi sallah ne wannan ita ce salatul kusufi idan an samu kusufin rana ko na wata to haka ake yi eh, ita aya ce daga ayoyin Allah idan kun ganta ku ambaci Allah kan mutum ya yi a ga mai to ai ba wani abu bane kusufin sai shamsu ko kamari wani kaza ne ke shiga cikin kaza in za ka ake cewa saboda haka ne shiga dama an gaya maka tun tun jiya ko shekaran jiya ko ma tun ma farkon shekarar an gaya muku kaza ko ba haka ake ba yanzu saboda haka ba wani abu ne minti kaza ne ko awa kaza zai fishi wannan ya saba wa gadabe na sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma idan wannan ilimin ya bayi da kai zuwa gare na hudubin ilimin ya suke gabe da amfani idan abin da ake yi inda yake aya ce daga ayoyin Allah yana tsorata bayansa da ita yanzu misali yaro ne sai kake firgita shi da cewa akwai bulala a ƙarƙashin buzun nan idan yana fitina za ka tsala masa za ka- za ka zane shi shi bai san- bai san me a ƙarƙashin buzun nan ba dai an fahimta alhalin ba komai a ƙarƙashin buzun kai shi kenan kana ta tsorata shi saboda haka yaro ya tsaya kan istiƙama saboda tsoron bulala yanzu wannan firgitashin da ake waye amfana shi ya amfana ko idan ya gano ba gudana ba ya fahimci duk ba haka bane abin yana ya ci gaba da shirmansa waye shi shi shi ya ci to haka lamarin Allah ya yi ya ci kuma in ka sa- wato alinta shi a gaba ɗanka a shiya idan ka san cewar ga kuzubin yanda aka yi aka yi kaza aka yi kaza iyanan ka sani ilimin Allah ba shi da iyaka daga nan kuma ka sani ba ka sani ba saboda haka nan ba ka da ikon zuwa ka nufa ka miƙa wani ne ka saboda ai kana da ilimin ga abin da yake faruwa kaza kaza kaza waye da sauran amma amma na ila ya tun alamin bil basari yanzu yanzu ne sai rikito wani abin da baka sani ba sai ka Allah ya kiyaye ni Allah samu cikin karansa da karancinsa da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى كل الحج بالحق وعلى هذه إلى صراط المستقيم وعلى هذه حق قدره وامتنانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين